بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sarra haɗuwar mu a wannan safiya ta lahadi takwas ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na 1434 wanda daidai da ashirin ga watan daya shekara ta 2013 a kuma yau kamar yadda muka saba za mu gaba da darasinmu na siran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga littafin al-rahiq al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi kuma makon da ya gabata mun tsaya a cikin dai abinda ake yi na gurmuruzin yakin badar tsakanin muminai fi'ar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ƙarƙashin shugabancin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da kuma fi'ar shirka da bautar wani allah wato mutanen makka a wancan lokaci mun tsaya inda ko kuma za mu tashi inda yake cewa iblisu yan sahibu an maidanil kitali nan ne ko? tsayi Uh, abin da yake nufi da wannan cewa iblis shaidan kuma shugaban shaidanu yan sahibu yana janye jikinsa wato ya gudu an maidanil kitali daga filin da ake wannan yaƙi domin dama yana tare da su malami yake cewa walamma ra'a iblisu wa kana qad jaa fi surati suraqata ibn malikin yayin da shi iblisu dama can ya zo wa kafirai da sura ta suraqat ibn malik ibn ju'shum al-mudlaji wanda mun taba karanta a baya magana a kansa ina jin za ku tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga makka yana mai hijira zuwa madina tare da abubakar radiyallahu anhu ai an turo wasu daga cikin mutane kai an ba da shela duk wanda ya iya kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko da rai ko a mace za a ba shi raƙumi ɗari ko wannan bawan Allah yana cikin waɗanda suka ji labarin suka zare jiki suka gudu ba a san su ba ma'ana ba a gane shi ba don yana so ya samu wannan wato kyauta ɗin da kuma abin da ya faru da shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har dokin sai nutse cikin kafafunsa suka shiga ƙasa da sauransu da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da shi to wannan mutumi shaidan ya zo wa kafirai da sura irin tasa tun da dama da shaidanu ana nufin aljanu da kuma mala'iku Allah ya ba su kowa ta tashakkuli tashakkul shine su canza surarsu su fita daga yanayinsu na asali su koma wani abu daban aljanu sukan fito da yawa ta surar wani mutumin a gan shi kamar wani mutumin a ga ko kuma a ji sautin wani mutumin da ake tsammanin an san shi ne da wannan sauti din alhali ko aljani ne ya shiga bakinsa yake magana kamar yadda ibn timiya ke ba da labari cewa akan sami irin waɗannan abubuwa sau da yawa waɗanda sukan je makabarta suna roƙon wani mutumi salihi su roƙe shi ya cece su ko ya musu wani abu a duniya sukan ji muryarsa tana magana a yi musu magana har su zo su rudu hankalinsu ya tashi cewa aiko yau wane ya amsa musu tambaye ya amsa musu roƙonsu sai su ƙara kuma ruduwa cikin shirka su ta bauta wani wanda ba Allah ba to har wani ina ji na taɓa gaya mana suna ce da shi wani lokaci shi ma sun taɓa zuwa sun ji shi yana magana ya ce a'a sai dai shaidani ne ya zo a muryata da surata wannan yana faruwa hakanan kuma sukan zo a tsari irin na wasu dabbobi macizai kyanwa da makamantansu shaidanu sukan zo da irin wannan to a wannan karan shi shaidan iblis ya zo da sura ta wannan bawan Allah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam suraqat ibn malik ibn ju'shum al-mudlaji kama dhakarna kama da muka ambata a baya yace wa lam yakun faraqahum منذ ذلك الوقت kuma bai gushe ba bai bar su ba bai rabu da su ba tun wannan lokaci din dama yana tare da su da shi ake ta abin da ake a yakin badar yace falamma ra'a ma yaf'alu almalaikatu bil mushrikin yayin da ya ga abin da mala'iku suke aikatawa da mushrikai mun karanta a makon da ya gabata ko abin da mala'iku suke yi za a ga bawan Allah daga cikin sahabbai ya miƙa takobinsa zai sari wani kafiri kafin takobin ya kai sai ga kansa ya faɗi ya tabbata ba shi ne ya wato sare shi ba ashe mala'iku ne suka taya muminai a ranar nan Allah maɗaukaki ya turo su ya ce to da ya ga wannan farra sai ya gudu wa nakasa ala aqibaihi ya zara jikinsa ya juya baya an ce nakasa ala aqibaihi dai shi ma ta'abiri ne na cewa mutum ya juya baya ya gudu annukusu dama shine ka juya baya ka bar abin da ka tinkaro zaka aikata shi yace wa tashabbatha bihi al-harith ibn hisham a lokacin al-harith ibn hisham da ya ga zai gudu sai ya kamo shi shine tashabbatha bihi ya kama shi yana nema ya rungume shi ya jawo shi a'a ba za ka gudu ka bar mu ba saboda duk sun dauka cewa suraqatu ibn malik ne da gaske ya za a yi ka zo ka ba mu shawarwari kuma za ka gudu ya ce wa huwa ya zunnuhu suraƙata yana zaton cewa suraƙa ɗin ne fawakaza fi sadrihi alharith ko fi sadri alharitha fi sadri alharithi fa alqahu sai shi shaidan iblis wanda ya zo a sura ta suraƙa sai dankarawa harith ɗin wani naushi a kirjinsa shine fawakazahu yawwa ya dunkula hannu ya doke shi fa alqahu nan ya faɗi thumma kharaja hariban sai ya gudu ya kama ya fita ya gudu ya zare jikinsa shi ya ga abin da ya gani yawwa wa qala lahu mushrikun har mushrikai suke ce da shi ila aina ya suraqa ya kai suraqa yau kuma ina zaka ya zaka gudu ka bar mu alam takun qulta shin ba kai ne wanda kace innaka jarul lana kai mai bamu kariya bane la tufariqna kada fa ka gudu ka bar mu fa qala sai yace inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah yace ni ina ganin abin da ba kwa gani ni fa ina tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah kuma mai tsananin uquba ne yawa saboda shi iblis ne ya san menene Allah ya san waye Allah shine Allah da ya halicci annabi Adam tun farkon halitta ya umarce shi ya masa sujada ya ki saboda girman kai ko to ya san kuma abin da za a yi masa kaga shedan kenan yana da imanin abin da Allah zai masa dama har ma rantsuwa yake da Allah ya rantse da Allah zai kaza ya yarda da cewa Allah shi ne sama amma hassada ce ta kai shi zuwa ga wannan abu da ya shiga har yake batar da mutane to Allah raba mu da hassada yace thumma farra hatta alqa nafsahu fil bahri ya gudu har sai da ya jefa kansa a cikin teku ya gudu to alhazimatu sahiqa sai magana akan cin nasara da aka samu da kuma ruguza su kafirai wato cin nasarar da aka samu akan su kuma as-sahiqa mai ruguzawa mai nikewa an ce sahaqa shine ka nike abu to irin abinda aka yi wa kafirai a wannan rana wato kamar ka ce a sun faɗi warwas kuma an nike su shine ma'anar alhazimatu sahiqa yace wa bada'at amaratul fashali alamu na faduwa a gefen wato su mushrikai a wannan yaki ta fa bayyana walittirabi da kuma wato rikicewar lamura da rashin daidaituwarsu da rashin saitun al'amura abubuwa su rikice fi sufufil mushrikin a safin su mushrikai waja'alat tatahaddamu amama hamalatil muslimin al'anifati wato kuma wannan safu na mushrikai ya dora ma'ana ya fara rugujewa shine tatahaddamu safu ɗaya na faduwa wannan na faduwa wato a gaban wannan hari mai tsanani da musulmi suke kawowa shine al'anifa alhamalatul anifa an afsalin hamla ana nufin campaign ka kai wato hari da zaka wato tunkari mutum yace waqtarabatil ma'arakatu min nihayatiha kuma a lokacin nan yaƙi fa ya kusa zuwa ƙarshen sa magana ta kusa karewa wa akhadhat jumu'ul mushrikin fil firari wal insihabi al mubaddadi kuma su waɗannan taro na mushrikai ya fara gudu ma'ana suka fara gudu walin sahabi da kuma janye jiki janye jikin da yake kaca-kaca yake rarraba su an ce mu baddad ka baddada abu tabdid shine ka wawwatsa abu ya wargaje kowa ya kama gabansa yace wa rakibal muslimuna zuhurahum musulmi kuwa suka hau gadan bayan su ma'ana suka hau dabbobin su ma'ana suna kan raƙuman su waɗannan kafirai mana sai musulmi suka hau kan waɗannan abubuwan hawan kafiran ya asiruna wa yaqtulun suna kama na kamawa kuma suna kashe na kashewa gashi sun hau dabbobinsu an kwace yace hatta tammat alaihimul hazimatu sai da dai cin nasara a ta tabbata wato akan su kafirai kafirai suka faɗi wato aka ci nasara a kansu ma'ana dai ka ce yaƙi ya zo ƙarshe an gudu a kafirai sun gudu sun bar musulmi to akwai wasu abubuwa ɗaiɗaiku da suka auku wanda yake akwai darussa a cikinsu malamin ya ambata mana su bari mu ji su daga ciki akwai sumudu abi jahli mun san tun a baya shawarwari da aka rika yi a fasa wannan yaƙi man a koma gida waye ya ce a'a abu jahal to ya aka yi a wannan karan za mu ji wasu abubuwa guda biyu a kansa na farko dagewar da ya yi ya ƙi ja baya duk da gudun da wasu suke yi sannan na biyu yadda aka yi aka kashe abu jahal duk shi ne za mu ji yanzu ya ce amma tsagiyatul akbar abu jahalin amma wannan tsagiyan nan babba wanda ya fi kowa wuce iyaka da zalunci da kuma takabburanci wato abu jahal ya ce fa'innahu lamma ra'a awwala amarati littirab yayin da ya ga farkon alamun rikicewar lamari da rashin daidaituwar al'amura fi sufufihi a sahunsa wato gefen da yake na kafirai hawala an yasmuda fi wajhi hadha sai sai kokarin ya dage ya tsaya in an ce sumudi shine ka dage ka tsaya ka kija da baya samada ba sinun ba da sinun ba da sadu in an ce samada da sinun ana nufin girman kai wa antum samiduna fasjudu lillahi wa abudu wancan ma'ana wa antum tatakabbaruna amma nan ana sumudi shine ka dage ana so a ture ka ka ki faduwa ka dage duk inda abu zai kai ya kai kana tsaye shine ma'anar sumudi hawala an yasmuda sai ya dage cewa zai cije ya kuma ci gaba da wannan yaƙi fi wajihi haza saili a gaban wannan mamakon ruwa da yake zuwa an ce saili shine mamakon ruwa idan an yi shi ya taho kamar a ce dam ta balle yawwa to shine saili ya koro wato ruwansa kaga idan mutum ba mai karfi bane ba dama ya iya tsayawa gaban irin wannan to shi sai ya tsaya duk abin da ake yi din ma'ana ya zo ya same shi zai tinkari wato abin da zai taho faja'ala yushajji'u jayshahu sai ya dora ma'ana ya dinga ziga yana kuma gwarzantar da wannan wato tawaga tasa da rindina tasa ta kafirai wa yaqulu lahum yana ce musu fi shirasatin wa mukabaratin wajen tsabar cijewa da kuma girman kai shirasa shine rashin tsoro da shiga cikin hatsari yau shine shirasa wa mukabara da kuma girman kai la yahzimannakum khudlanu suraqata iyyakum yana gaya musu cewa wai kada ku bari dan suraqa ya tafi ya bar ku ya ki taimakon ku to kada wannan fa rusa ku ku fadi shine abin da ke la yahzimannakum khudlanu suraqata iyyakum wato gudun da abin nan su raƙaye ya bar ku ya ƙi taimakonku to kada fa ku bari ya kada ku a ce an ci nasara a kanku fa inna hu kana alami adin min muhammadin to kaji kuma yana so ya haɗa shi da mutane sai ce dama can suna da alƙawari tare da muhammadu ma'ana a ɓoye yana tare da shi ku ne ba ku gane ba sai yanzu kaga irin wannan dama yana daga cikin abu na shugabanci da kansa idan ka ga mutane suna rauni za su koma wani abu da zai gwarzantar da su sai ka taso da shi musamman kuma dama ya haɗu ga kafirci ba tsoron ƙarya sai ƙirƙiro ƙarya a gun ya faɗa ya ce dama a ɓoye tare suke ya ce wala yi hauwilan na kum ƙatila utba wa shaiba walwalit kada kuma wato kisan da aka yi wa utba ne ko da makaranta utba ibn rabi'a da makaranta a baya ko wa shaiba ibn rabi'a dan uwansa wal walid ibn utba ibn rabi'a waɗannan mutum uku da aka kashe su to kada kisan su yuhawwilannakum ya ruda ku ya tsorata ku daga tahwili furgita yace kada ya furgita ku fa innahum domin kuwa qad ujjilu an gaggauta musu ne an aukar da kisa a kansu domin su an kashe su ta hanyar me yawa ta hanyar mubaraza ya ce taugashi da bakinsa ba a bakina ba ya ce fawallaci wal uzza ya rantse da lata da uzza ya ce lanar ji'u hatta na hum bil hibali ya ce wallahi ba za mu juya ba ba za mu koma gida ba har sai mun ɗaɗɗaure su da igiya kaji cika baki yace wala wala alfayanna rajulan minkum kada fa in samu wani mutum daga cikin ku shine wala alfayanna rajulan minkum Mm, daga alfa alfa ana nufin na hadu ya hadu da Mm. alfau alaihim aba'ahum ko shine asalin wannan kalman yace wala alfayanna rajulan minkum kada in samu wani mutum daga cikin ku qatala minhum rajulan a ce ya kashe wani mutum daga cikin su ma'ana duk wanda kuka zo kansa kar ma ku ce za ku kashe shi walakin khuduhum akhdan ku kama su hannu da hannu hatta nu'arrifahum bi su'i sani'ihim har sai mun gaya musu mummunan abin da suka yi mana tukun sannan a kashe su a hankali duk wannan kaga cika baki ne alama ce ko kuma shugaba mai wayo shi ke gaya wa talakawansa haka gashi suna ganin abin da shi ma yake gani amma don ya ruda su ya nuna cewa a'a akwai wata kila dabara da ya aji musu la'alla ya boye wani wata runduna da za ta zo ta kawo musu taimako don da ya ji su saki jiki su kwantar da hankali kuma su ƙara shiga cikin wato wannan yaƙi ya ce walakin sur'ana ma tabaddadat lahu haƙiƙatu hadhihi al-ghatrasa ya ce ba a daɗe ba nan da nan ku cikin sauri shine sur'ana ma tabaddat lahu ya bayyana gare shi mai haƙiƙatu hadhihi al-ghatrasa wannan cika baki da yake da girman kai shine ghatrasa irin abu da mai mulki yake yi na jiji da kai da juyawa da takama da kuma girman kai shi ake ce ma ghatrasa ba ka jin ra'ayin kowa sai abin da ka gani an ka ga abu haƙiƙa gata a gaban gashi a gabanka amma ka ki ka dauki izina wannan babu abin da ke sa mutum wannan sai gatarasa ya ce to ba a daɗe ba kuwa sai haƙiƙanin wannan girman kai nasa ya bayyana gare shi fama labitha illa kalilan bai daɗe ba ma'ana bai ɗauki wani lokaci ba sai ɗan kaɗan hatta akhadhati sufufu tatasadda'u amama tayyarati hujumil musulmi ba a daɗe ba kuwa sai ga sahu sahu tatasadda'u na cewa. amama tayyarati hujumi almuslimin a gaban wato igiyar hari ta wato musulmi in an ce tayyar dama na nufin current kaman abin nan na ruwa idan ruwa na tafiya ana cewa yana da wave nasa ko current shi ake ce ma tayyar haka nan kuma current na wuta wannan na wutar lantarki shi ma sunansa kenan tayyarul kaharaba to ana wannan larabci ne ake amfani da shi dan a nuna karfin abu yadda ya taho wato yadda harin musulmi ya tunkaro su sai ga safuna yayyankewa yana tsatsagewa shine ma'anar ta tasaddau yace na'am a baqiya haulahu isabatun min almushrikin shi mai littafin nake cewa wannan na'am din yace i karkai mamakin wannan kalmar duk da wannan abu da muka faɗa shi dai wannan bawan Allah wato Abu Jahalin baqiya haulahu isabatun min almushrikin sai aka sami wata tawaga wata jama'a na su mushrikai suka zagaye shi darabat haulahu siyajan suka sanya wato wani shinge a kewayensa in an ce siyaji shine ka sa shinge yadda wani dabbobi ba za su shigo ba cikin misali gona ko makamancin wannan su amma wannan suna su shingen da suka sa minas suyufi na takubba suka zagaye shi da takobi saboda shine shugaban su in an kashe shi magana ta kare duk an fadi wa gabatin minar rimahi suka sa masa wata duhuwa ta kibau ta abin ta abin mashi masu in an ce gabat ana nufin saboda yawan mashin da ya zagaye abu jahal sai da ya zama kamar wasu bishiyoyi ne a lullube saboda yawan masun da suka zagaye shi mana kun gade suna kishin shugabansu ya ce walakin asifatu hujumil musulmin amma guguwan nan ta harin musulmi a baddadat hada siyaji sai da ta daidaita wannan wato shinge da aka sa wa aqla'at hadhihi alghabat ta tumbuke wannan wato duhuwa da aka sa na bishiyo kamar bishiyoyi amma kuma masu ne yace wa hina idhin zahara hada at-taghiyatu a lokacin nan sai gashi fa yau ya bayyana shi wannan taghiya Abu Jahal wa ra'ahu almuslimuna yajulu ala farasihi sai musulmi suka gan shi gashi gashi akan dokinsa yana tafiya saboda mai harin yayi wa kafiran yawa kariyar da suke bashi ba za su ba su iya jurewa da ita ba sai kowa ya dare sai aka bar shi gashi tsirara daga shi sai dokinsa wa kana al-mautu yantaziru an yashraba min damihi mutuwa kuma tana nan tana jira za ta tsotsi ta kuma kurbi wato jininsa bi aidi gulamaini ansariyain a hannun wasu samari guda biyu daga cikin mutanen al'ansar za mu ji su kuma yadda suka kashe shi gashi nan masra'u abi jahl kisan abu jahl ya aka aka kashe shi قال عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه yana cewa inni lafi saffi yawma badrin idil tafattu yace ina cikin sahu ya- ranar yakin badar idil tafattu sai na waiga shine idil tafattu iltafata wane ya juya ko ya waiga ni kuma idan na juya in zan fada sai in ce iltafattu sai abdurrahman ibn aufin yace sai na waiga sai na juya fa idza an yamini wa an yasari fitiyani ko fitiyanun haditha ahdin haditha sinni yace sai gashi a dama na da haguna ga wasu samari guda biyu masu ƙananan shekaru su ne haditha ahdin yau ko kuma in ce haditha sinni masu ƙananan shekaru ma'ana 'yan yara faka anni lam aman bi makanihima sai na ji kawai ni ban gamsu da in bar su a nan ba ya kamata waɗannan a ɗauke su aje a matsa da su baya kada a zo a kashe su yana ganin su yara 'yan ƙanana 'yan samari 'yan bana bakwai ko haka yake cewa da hausa ko ya ce iz ƙala li ahaduhuma sai ɗaya daga cikinsu ya ce da ni ma'ana ya ce wa abdurrahman bin auf ɗaya daga cikinsu sai ya ce sirran min sahibihi yana ɓoyewa kada ɗayan ya ji ma'ana yana mun sirri yana gaya mun wata magana kada ɗayan ɗan uwansa ya ji ma'ana na dama yana wa abdurrahman bin auf magana sai ce ya am ya baffan mu arini aba jahal nuna mun abu jahal mana saboda ba su san shi ba su mutanen madina ne wanda suka san shi yan maka ne kuma waɗannan kuga su samarin madina ne faƙultu sai abdurrahman bin auf sai ce ya bi na akhi ya kai ɗan ɗan uwana fama tasna'u bih me za ka yi masa kai kuwa ƙala sai ya ce ukhbirtu an bani labari annahu cewa shi ya subbu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yana zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai abdurrahman bin ai sai ya ci gaba kuma yace shi wannan mai maganar sai ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa la in ra'aituhu in har na ganshi la yufariqu sawadi sawadahu wallahi jikina ba zai bar jikinsa ba sawad ana nufin shakhs yawwa sawaduhu bi ma'ana shakhsuhu yawwa ma'ana jikina ba zai bar jikinsa ba hatta ya muta al'ajalu minna sai wanda yafi gaggawa a cikin mu shine zai fara mutuwa ma'ana wanda Allah ya dora masa mutuwa ya riga ɗayan tsakanina da shi to abin da kawai zai auku kenan ma'ana in dai na rungume na rungume shi a yakin nan to sai dai ni ko shi shine ma'ana mm. to shine sai yake cewa fata'ajjabtu lidhalika sai ne mamakin wannan ya an yara irin waɗannan 'yan ƙanana za su iya irin wannan abu to ana cikin haka wa gamazanil akhar sai ɗayan ma ya fusge ni na gefen ɗayan dama wannan ga ɗaya a dama an yace ko ɗaya kuma a hagu sai ce to sai ɗayan ma ya fusge ni ya jawo ni faƙala li mithlaha sai shi ma ya faɗa min irin abin da wancan ya faɗa ina nuna min abu jahal shi ma ya gaya masa ya ce wallahi in ya haɗu da shi to ba fa yadda za a yi sai dai koshi koshi ya ce falam an shab ban daɗe ba shi ne falam an shab lam an shab ai lam albas tawilan yawa ban daɗe ba an nazartu ila abi jahalin ban daɗe ba ana cikin wannan yana mun maganan nan kuwa sai ga abu jahal na ganshi ya julu fin nasi yana zagayawa a cikin mutane asalin riwayar da ta zo a sahih bukhari don wannan hadithin bukhari ne ruwaito shi da wannan lafazi ɗin shi wannan mai littafin shi ne sa ya julu a nan amma fassara ce daga gunsa a lafazin yadda yake a sahil bukhari ya zulu ne akwai wata riwayar kuma ya rufulu amma wadda take sahihiya da take a cikin bukhari shine ya zulu kuma suka fassara ta ma'anar abin da ake da ya zulu shine ya taharraku ma'ana yana ta yawonsa yana motsinsa wannan kuma shine ma'anan ya julu din mun gane da haka kun shi fassara ya dauko sa mana anan a takaice abin da yake faɗa shine bai dade ba sai gashi ya hango Abu Jahal yana ta motsi ya kai ya kawo shine abin da yake nufi mun fahimta fa qultu sai Abdurrahman bin Auf sai yace sai nace ala tara yani ba kwa gani ne hadha sahibukuma wancan shine mutumin naku da kuke nema kaga nan ya fito da sirrin yawa wannan ya gaya masa a boye wannan ma ya gaya masa a boye amma shi sai ya gaya musu cewa to ga wanda kuke nema duk sai bayyana ashe dama kowa kokarin da yake kada ɗayan ya sani shine dan ya zama shine ya je ya tinkari Abu Jahal ayi abin da za a yi ko ya samu shahada ko kuma shi ya kashe Abu Jahal yawwa to shine ce to gafa mutumin naku alladhi tas'alani anhu wanda kuke tambaya ta akansa qala sai yace fabtadarahu sai ku suka gaggauta zuwa gare shi shine ibtadarahu suka gaggauta zuwa gare shi fadarabahu nan da nan kuwa suka kowa kai masa sara da takobi hatta qatalahu har suka kashe shi thumma sarafa sannan suka juya suka tafi bayan sun ga kamar sun kashe shi za mu ji dalilin da yasa na faɗi wannan ya ce ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka tafi gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun ba shi labari sai ya ce da su ayyukuma qatalahu wane ne daga cikinku ya kashe shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala kullu wahidin minhuma sai kowanne ɗaya ce ya rasula ni ne ni ne ni ne ana qataltuhu kowanne ya faɗi ni ne na kashe shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hal masahtuma sayfaykuma kun shafe jinin ne daga takwabinku faƙala a yawa faƙala sai suka ce la suka ce a a ba mu shafe jinin ba fanazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila saifai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba takuban nan guda biyu ya duba na wannan ya duba na wannan ya ga gun kaifinsa faƙala sai ya ce kila kuma qatalahu dukkaninku ne ko kashe shi ku biyu ne وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ لمعاذ بن عمرو بن الجموح sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukuncin cewa tuban shi Abu Jahl a dauke shi a baiwa wato Mu'az ibn Amr ibn al-Jumuh ɗaya daga cikin su su biyu ne da Mu'az kaga sai yanzu ma ga mana sunan su da Mu'az ibn Amr ibn al-Jumuh da kuma mu'az ibn nam wa mu'awuz ibn afra su biyu dukansu yan madina ne tube in an ce tube haka ake fassara a larabin nan a fassara da karatun zaure in ka karanta risala a babin jihadi shine abin da ake nufi da shi shine idan ana yaƙi sai ka kashe mutum dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bada wannan dokar duk mutumin da ya kashe wani kafiri to kayan yakinsa nasa ne kafin a raba ganima sai an tattara kuma an zo raba ganima to sai kuma a raba kowa ya samu abinsa amma kai da kai bajinta ka kashe wani to kayan yakin da ke jikinsa da silkensa da rigarsa da takwabinsa da mashinsa din naka ne wannan shi ake cewa tuɓe yauwa to wannan shi ake ce masalab ma'ana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da wannan salab din kayan jikin Abu Jahal yace a miƙa shi ga wannan bawan Allah daga cikin waɗannan samari shine Mu'adh ibn amr ibn al-jumuh yace war rajulani su wannan mutum biyu sune ga su mu'adh ibn amr ibn al-jumuh da kuma mu'awwidh ibn afra a wata riwayan an ce duka su biyun ƴaƴan afra ne yau yace wannan sahihi al-bukhari gashi nan da shafi da inda hadisin yake tayyib malamai sun tattauna wani zai ce a nan mutum biyu ne suka yi kisa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa su biyu su suka kashe shi to amma maimakon a raba kayan gida biyu kowa ya samu sai hukunci da mutum ɗaya menene dalilin haka suka ce asali abin da annabi sallallahu alaihi ya fahimta shine dukan da ya kashe shi wanda ake ce ma ifkhan in an ce afkhana shine ka kai duka ya kai makasa to wanda yayi wannan shine mu'az ibn amr ibn al shi kuma wancan annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa ya kashe shi ne saboda yayi musharaka tare da shi aka shi ma ya dake shi dukan da ya raunana shi amma ba dukansa ne ya kashe shi ba mun fahimci wannan yawwa to shi yasa aka yi hukunci ga wanda dukansa ya kashe shi sai aka bashi wancan tuben nasa wannan kuma suna da tare yayi musharaka kuma zai samu ladan da zai samu to wannan riwayar kenan wa qala ibn ishaq ibn ishaq shi kuma a tasa riwayar ya kawo wannan kissar ita ma ga yadda ta zo masa da kuma wata mai binta har yanzu dangane da Abdullahi ibn Mas'ud wa qala ibn Ishaq ibn Ishaq yace qala Mu'adh ibn Amr ibn al-Jumuh Mu'adh ibn Amr ibn al-Jumuh yana cewa sami'tu al-qauma naji mutanen wa Abu Jahl fi mithli al-harajati wato a lokacin Abu Jahl yana cikin wata duhuwa ta bishiyoyi kamar yace kamar yana cikin wata duhuwa ta bishiyoyi shine alharaja shi ga yana fasara yace wal harajatu ash-shajarul multaff shine bishiyoyi idan suka shiga juna ka san bishiya in ta shiga juna wannan ta shiga wannan wannan ta shiga wannan ko rana ba a ganin an shiga tsakanin su ko wannan shi ake ce ma duhuwa ta bishiyoyi yawwa to sai ce abu jahal yana cikin kamar wani abu da zaka iya kira duhuwa amma kuma ta me ba ta bishiyoyin bane ta masu da mushrikai suka zagaye shi da shi domin kada a kashe shi ai ma'ana shi au shajaratin min al-ashjari la yusalu ilaihi ba a iya zuwa gare shi yace yace shabbaha rimahal mushrikin ya kwatanta masu mushrikai ne wasu yufahum da kuma takubban su allati kanat haula abi jahlin wanda suka kasance suka zagaye abu jahl li hifdhihi don su kiyaye shi kun gani ma'ana shabbaha tashbihi ne kwatantawa yi ba wa bishiyoyin bane yace bi hadhihi shajara ya kwatanta shi da wannan bishiyoyi ako bishiya wa hum yaquluna suna cewa su mushrikan da suka zagaye abu jahal suna cewa abul hakam la yukhlasu ilaihi ai abul hakam babu wanda ya isa ya zo kusa da shi mm shi abul hakam mun san ita ce alkunyar abu jahal ko yawa abu jahal amr ibn hisham dama sunansa ana ce masa abu abu jahal ana ce saboda jahilcinsa da wauta ana kuma ce masa abul hakam kaga wannan tanakudi a hada abubuwa guda biyu wanda suke kishiyar juna cikin mutum daya qala sai yake cewa falamma sami'tuha yayin da naji suna faɗin wannan kalma cewa wannan mutumi Abu Jahal ba wanda ya isa kai gare shi ja'altuhu min sha'ni sai na sanya shi cikin lamari na ma ni yanzu ma na mai da hankali akan sa ma'ana da naji ana faɗar cewa ba wanda ya isa gare shi to a lokacin ma nace to a aiko yanzu za a yi ni yanzu ma nake so in ga duk abin da za a yi sai na kai gare shi kuma na kashe shi yawwa wannan kun ga wata riwaya ce ta ibnu ishaq na yadda wancan abin da bukhari ya kawo mana yake to shine sai yake cewa fasamattu ni ma na dage na hawu na tinkari inda yake samada ilaihi bi ma'anan kuma ana nufin ya dage ya tinkare shi yawwa shine sai ce falamma amkanani hamaltu alaihi yayin da na samu dama shine yayin da Allah madauki ya bani dama hamaltu alaihi sai na kai masa hari fa darabtuhu darbatan sai na kai masa duka dukan da yake atannat qadamahu wanda ya dauke kafarsa gaba daya ta cire amin wannan kalmar a baya ko lokacin bugun da Hamza ya kaiwa mutumin da zai shiga ruwan nan yawa shine atanna yace atannat qadamahu ai ma'ana ataratha sai ta tashi kawai ga ta tana yawo a sama bi nisfi saqihi da rabin wato ƙaurinsa irin dai wancan ya ce fa wallahi ma shabbahtu ha hina tahat illa bin nawati ya ce wallahi lokacin da kafan nan tasa naga ta yi sama kamar tana tashi a sama ban kwatanta ta ba shine ma shabbahtu ha hina tahat yayin da ta fito din nan illa bin nawati sai da na kwatanta sai dai da na kwatanta ta da kwallon dabino shine annawa annawa shi ne kwallon dabino ta tsihu min tahti mirdakhatil nawa wadda take tashi ta tsalle ta sama daga karkashin dutsen da ake nika kwallon dabino akwai dutse da ake nika kwallon dabino da shi sai a kawo kwallon a sa su da yawa kamar dutsen nika irin namu yanzu babu shi ko ko mata suna amfani shi yanzu yau to irin wannan dai da mata suke nika a kansa na dutse sosai ana ɗora ƙwallon dabino a niƙa shi saboda ana amfani da abin da ke cikinsa garin da ke cikinsa to garin niƙan ai za ka ga in ana dannawa ba ɗaya na yin tsalle bai sama to sai ce sai na kwatanta yadda na sare masa kafan nan ta yi sama kamar dai ƙwallon dabino ne aka danne shi da wannan dutsen niƙa ɗin sai ga shi ya tashi sama wannan dutsen niƙan sunansa mirdaka yawa mirdakatun nawa dutsen niƙa wanda ake niƙe wato ƙwallon dabino da shi to shi ne sai ce hina yudrabu biha yayin da ake bugata ma'ana ana doka abin nan kwallon shi kuma yana tashi sai ce kala sai ce wa darabani ibnuhu ikrima ikrima ɗansa shi kuma ya sare ni ala atiki a kafaɗata akwai ikirma tubni abi jahal yawa to shi ɗan gidan abu jahal ne ya zara takobinsa shi kuma ya kawo wa wannan mu'azin hari sai ya same shi akan kafaɗarsa haka bari ku ji shi kuma wata bajinta da wato da wahala ka samu irinta idan ba imani ba ba abin da zai sa mutum ya irin wannan abu bari mu ji ya ce sai ya same ni akan atiki akan kafaɗa ta fatara hayadi nan da nan sai ku ga hannuna ya faɗi shi da kansa yake faɗa hannunsa shi ma sai faɗo ɗansa ya ɗan abu jahal ya sare shi me yayi sai ce fata'allaqat bi jildatin min jambi sai hannun nawa bai faɗo ƙasa ba sai ya makale da fata a gefe na ma'ana daga nan gefe na sai hannun ya makale la'alla hannun gefen dama ne bai gaya mana ba anan ai hagu yau tun da ya ci gaba sai da ya ƙara sara wato sai da wannan hannun nasa da ya sauko ƙasa bai faɗi ƙasa ba yana reto a jikin fata to shi ne sai ke cewa wa ajhadani alqitalu kuma sannan yaƙin ya kai min matuƙa ma'ana ya wahal da ni sosai falaqad qataltu ammata yaumi kuma dama can wato yaƙi gabaɗe tun safe har zuwa wannan lokaci yaƙi nake yi ma'ana in kashe wannan in kai sa ranar in yi menene abinda nake kenan kun ga dole a gaji ya ce wa inni la ashabu ha khalfi sai gashi hannun nan nawa yana jan ƙasa ina tafiya kuma yaƙin ya sa ba zan iya tsayawa ma in ga ko in yanke hannun ba ko in yi wani abu ko wani ya kawo min ɗauki a tsaya a taimaka a yanke hannun ko makamancin wannan ci gaba nake ina saran wasu ga hannuna yana jan ƙasa wa zai iya irin wannan abu yauwa to shine sai ke cewa a falon ma'azatini yayin da ta cutar da ni na kasa tafiya na kasa motsi yadda nake so ya ce wa ba'atu alaiha kadami sai na ɗauki kafata sai na ɗora a kan hannun hannunsa fa na jikinsa ya ce sai na ɗora kafata a kan hannun sun matamattaitu sannan sai na taka na yi tafiya da sauri yauwa sai tsinke kenan hatta tsarahtu ha sai da na yadda hannun daga jikina hannun mutum a jikinsa ya iya irin wannan in ba wanda ya tabbatar da ya yarda abin da aka bashi labari na shiga aljanna da gaske bane wannan fi jama shine maganar imani ka yarda abin da ake faɗa ba za ka tsorata ka ce a to wannan wallahi dama dabara ce ake mana kaza da kaza ba a'a sun yarda da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu waɗannan fa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mai taɓa mutuncinsu ina mai cewa ba da gaske suke ba ina mai cewa makaryata ne munafikai ne ba sa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin karanta waɗannan abubuwan da rashin sanin masu waye waɗannan bayan Allah shike sa dama mutum ya auka ga faɗin irin waɗancan yace thumma marra bi abi jahal yace sannan sai ya bi gun abu jahal wa huwa aqirun ma'ana sai shi wato mu'adhu ya ci gaba yana tafiya sai ya wuce gun abu jahal wa huwa aqirun gashi an soke shi nan ce aqirun mutum an soke shi tunda dama ya riga ya sare shi yana kusa da mutuwa kenan to wane ne ya wuce mu'awwid ne mu'awwid ibn afra ba mu'adh bakai thumma marra bi abi jahl wa huwa aqirun mu'awwid ibn afra ma'ana a lokacin sai wancan ɗayan yazo wancan saurayin ɗayan wanda ake ce mu'awwid wancan mu'adh sunansa ibn amr ibn al-jumuh wannan kuma wane mu'awwid ibn afra shi kuma sai gashi shi ma sai ya wuce gun Abu Jahal din ya wuce jikinsa gashi ga Abu Jahal lokacin an sare Abu Jahal bai karasa mutuwa ba shine shi ma fa darabahu hatta athbatahu shine yadda ke shi har sai da ya kai shi har ƙasa sosai ya kwantar da shi shine ya tabbatar da shi ma'ana fatarakahu wa bihi ramaqun ya bar shi haka tare da rai a jikinsa shine ramaq ana cewa a larabce akaltu li asuddar ramaka na ci abinci don in tsare raina daga mutuwa ma'ana kada mutum ya zauna da yunwa har ya mutu asalin arramaku dai shine annafas eh yace sai ya bar shi haka da guntun rai tare da shi wa qatala mu'awwidh hatta qutila shi mu'awwidh din ya ci gaba da yakin wasu kuma har aka kashe shi mun fahimci wannan eh wannan riwayar ta ibnu ishaq kenan amma wannan la'alla bayan sun yi wannan din har sai da suka je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai wancan abin da Bukhari ya kawo mana to amma duk da haka ba bai karasa mutuwa ba Abu Jahal wane ne ya karasa kashe shi bari mu ji to ana nan yace walamman tahatil ma'arakatu yayin da yaki yayi shuru an saurara yanayi ya nutsu an kare yaki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yanzur ma sana'a abu jahlin wane ne zai gano mana me ya faru ne me halin abu jahal ma sana'a nan ana nufin me halin wa zai ba mu labarin abu jahal ina yake ne me aka yi da shi yawwa fatafarraqa an-nasu fi talabihi sai mutane suka rarrabu wajen neman sa wannan yaje binciko wannan yaje binciko fa wajadahu abdullahi ibn mas'ud sai zama abdullahi ibn mas'ud shi ya same shi wa bihi akhiru ramaqin tare da shi akwai numfashin yana numfashinsa na ƙarshe ma'ana dab da mutuwa kun ga dai waɗancan din za a ce su suka kashe shi ko sun da dukansu ne ya kwantar da shi ƙasa kuma ba wanda ba yadda za iya yi da shi to amma kuma ba su bari har ransa ya fita ba suka bar gun mun fahimci zancen yawwa fa wada'a rijlahu ala unuqihi to a lokacin ne sai ibnu mas'ud ya dauki kafarsa sai ya dora akan wuyansa akan wuyan abu jahl ya taka shi da wuyansa wa akhadha lihiyatahu ya kama gemun ya daga sama yawwa li yahtazza ra'sahu yana so ya yanke kansa dan ya kai gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye wannan abdullahi ibn mas'ud wa qala sai yake cewa hal akhzaka Allah ya adu wallah ya kai makiyin Allah Allah ya kaskanta ka ma'ana ka taba ganin kaskanci irin yau qala sai yace wa bimadha akhzani da me ya tozarta ni din da me ya kaskanta ni in ji fa Abu Jahl yana dab da zai mutu amma ji taurin rai yana wata magana shine sai yake cewa a amadu min rajulin qataltumuhu na yi mamaki ne shine a amadu a amadu min rajulin shin na yi mamakin mutumin da a ce ku kuka kashe shi ma'ana yana nufin me wani abin mamaki don irin ku sun kashe mutum ai ba wani abu bane gashi fa zai mutu amma ƙara kalmar wulaƙanci yake ga abdullahi bin mas'udi ya ce wa au hal fauka rajulin qatantumuhu shin akwai akwai wani mutum sama da mutumin da kuka kashe shi ma'ana a ce ku kuka kashe mutum ma ai baiwa ce daraja ce ba wani ne ba wani ba wani ba wani mutum bane babba ya kashe shi mun fahimci zancen yawwa shine wa qala sai yake cewa falau ghairu akkarin qatalani ina ma ba wani manomi bane ya kashe ni akkarin shine al-harraf yayo ina ma ba wani manomi bane wanda yake ba komai ba a ce shi ya kashe ni thumma qala sai kuma yace akhbirni liman ad-da'iratul yau ba ni labari yau lamari a hannun wa yake ma'ana waye mai jagoranci waye mai shugabanci wane ne zai iya ja ya buga kirji cewa lamari ya dawo hannunsa qala in ji shi yake tambayar abdullahi bin mas'udi sai abdullahi bin mas'udi ce lillahi wa rasulihi lamari yau yana hannun Allah da manzansa ku duba ku ga tarbiyya ko bai ce yana hannunmu ba ya dangana abu zuwa ga kansa sai ce lillahi wa rasulihi abu yana hannun Allah da manzansa thumma qala libin mas'udin sai shi abu jahilin ya ce wa abdullahi bin mas'ud wa kana qad wada'a rijlahu ala unuqihi lokacin da kafarsa tana kan wato wuyan abu jahil din yace laqad irtaqaita murtaqaban sa'aban ya ruwa'iyal ganam yace ya kai dan karamin mai kiwon tumaki wallahi ka hau abun hawa mai wahala shi abu jahil bai ke ga abdullahi dan mas'ud har yanzu yana faɗin kalmomi saboda abdullahi bin mas'ud yana cikin muhajiru dan makka ne ya san shi sosai yau ba daga dan madina yake magana ba kuma ya san abdullahi bin mas'ud lokacin da yake kiwon awaki yauwa ya ce ya kai dan karamin mai kiwon awaki laqadir taqaita murtaqaban murtaqan sa'ban ma'ana ka wahala ka wahal da kanka shine ma'ana wannan larabcin irtaqaita ma'ana ka hau murtaqan a wurin hawa sa'ban mai wahala ma'ana yau babban mutum ka ka haɗu da shi ina magana ta ƙari an kashe ka wa kana ibn mas'udin min ru'atil ghanami fi makkata dama kuma abdullahi ibn mas'ud yana cikin masu kiwon tumaki wato a makka kuma menene a cikin kiwon tumaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi ai ba na ƙasa bace ko yau to nan abin da ake nufi da ke kamar da gaya mana laqadir taqaita murtaqan sa'ban ai ajhatta nafsaka wa at'abtaha ka wahal da kanka to yace wa ba'da an dara bainahuma hadha al-kalam bayan wannan magana ta shiga tsakanin su ma'ana wannan ya ce wannan ya ce abdullahi bin mas'ud ya faɗa shi ma ya mai da amsa mun ji dai abin da suka suka faffada wa juna ko yawa ihtazza ibn mas'ud ra'sahu sai ibn mas'ud ya yanke kansa yankewa yankan rago ya yanke kansa ya tafi da shi waje abihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi zuwa gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce ya rasulallah ha za ra'asu aduwillahi abi jahali wannan shi ne kan maƙiyin Allah nan abu jahali faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu alladhi la ilaha illahu ma'ana kamar yana dan Allah da gaske kake yi kamar misali ya gaya masa wannan yace yanzu wannan kan Abu Jahal ne faraddadaha thalathan ya maimaita wannan sau uku Allahu alladhi la ilaha illa hu dan Allah ma'ana da Allah wanda ba abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa sai shi sun makala sannan sai ce Allahu akbar ku duba ku gani Allahu akbar alhamdulillahi alladhi sadaqa wa'dahu godiya da yabo su tabbata ga Allah wanda ya gaskata alƙawarinsa yayi alƙawari kuma ya cika mana wa nasara abdahu kuma ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahdahu kuma shine ya ruguza rundunonin nan shi kadai in talik arinihi muje ka nuna mun shi shi ne ya ce ibn mas'ud mu je ka nuna mini shi fantalaqna fa araituhu iyyahu muka tafi na nuna masa shi fa qala shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya dube shi yace hadha fir'auna hadhihi al-umma wannan shine fir'aunan wannan al'umma din in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to banda nan kuma ga wasu misalai da malamin ya kawo mana duk akwai darussa dai har yanzu a ciki na abubuwan da suka auku a wannan rana ya ce min rawa'i'il imani fi hadhihi ma'araka daga cikin abubuwa masu kyau da suke nuna mana kyan imani yadda imani yake a zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin wato bajintar da suka aikata yace laqad aslafna namuzajaini mun ba da misalai guda biyu a baya shine aslafna a baya mun ambaci misalai guda biyu namuzaj ana cewa namuzaj ana cewa unmuzaj duk kuma daidai ne ba matsala a wasu suna cewa sai dai a ce unmuzaj amma dai malamai masu harkar larabci sun ce duk ana faɗa duk daidai ne ba matsala namuzaj ko unmuzaj ne bal a mikutar sahih ma yana cewa namuzaj din yafi saboda asalinsa ba larabci bane dama aka shigar da shi larabci kuma aka bashi jam'i aka ce namazij ce duk abin da sauƙi za a bashi jam'i ya fi kusa da fasaha wannan dai ku kyale shi ma'anarsa dai shine misali sample shine ake cewa namuzaj yace a baya mun ba da misalai guda biyu ra'i'aini masu kyau kwarai da gaske min umair ibn al-humam wa auf ibn al-harith ibn al-afra ibn afra zan tambaye mu anan umair ibn al-humam me yayi auf ibn al-harith ma me yayi dan yace mun ba da misalai guda biyu na bajinta da wasu sahabbai suka guda biyu a baya bai kawo mana ba su kawai ya faɗi sunan su mun karanta su makon da ya gabata ko wa zai tuno mana umair ibn al-humam shine yayi me hmm na masu littafi ya ka nuna wani gaiba malam na ba kwa riƙe sunayen ko? waye daga yawwa na a wannan sunansa sawadi ibn ghaziyya yawwa sawadi ibn ghaziyya shine mai wanda aka taba shi da wajen daidaita sahu na na yawwa yawwa kuntina wanda ya ce bakin bakin yana cin dabino har ya sa dabinon a bakin sai ce kai in tsaya ma har sai na cinye dabinon nan sannan in tafi a kashe ni wannan ai lokaci ne mai tsawo ya fidda dabinon ya yi watsi da shi ya shiga sahu ya yi yaƙi ya yi yaƙi kuma a kashe shi to ɗayan fa auf ibn al-harith shi kuma mai yayi shi ne wanda ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me ake yi ubangiji ya yi dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya shiga cikin sahun kafirai ya zama ba shi da ko sulke shi ne ya cire sulkensa ya watsi da shi ya shiga kuma a kashe shi to mun ji wannan misalan ko to ga wasu misalan irin waɗannan kuma da za su zo to shi ne sai yake cewa wa qad tajallat fi hadhihi al-ma'arakati manadhiru ra'i'atin san akwai manazir an ce manazir shi ma wannan larabcin zamani ne amma duk da yake larabci ne sosai ana amfani da shi wajen abinda in kana magana kamar kana magana akan fim fim ai haka ake yin sa sin sin ko yawa mun san sin na fim yawa a nuna fefe fefe yau kamar a ce fefe wato wannan ko a ce shafi kai a cikin fefen fim yawa sai aka nuno wani shafi mai kyau kwarai da gaske tabruzu fi haƙuwatul aqidati wanda in muka kalle shi zamu ga yadda ƙarfin aƙida take a zuciyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa thabatul mabda'i da kuma tabbata akan manufa yadda su in suka yadda da abu to da gaske suke har zuci kuma suna tabbata akan manufarsu ba sa taza'zu'i ba sa komawa baya yawwa to shine sai ce fa fi hadhihi al-ma'rakati a wannan yaki ne fa iltaqal aba'u bil abna'i iyaye suka hadu da ƴaƴansu wal ikhwatu bil ikhwati ƴan uwa suka hadu da ƴan uwa khalafat bainahum al mabadi'u manufofi sun sassaba tsakaninsu wannan musulmi wannan kafiri an hadu a wannan yakin ga baban wancan ga ɗansa a nan ga uban a can kun tuna abu huzaifa waye babansa utuba tubnu rabi'a abu huzaifa mumini yana cikin mumini kuma babansa utuba tubnu rabi'a yana cikin kafirai a idansa aka kashe baban da aka yi mubaraza shi kuma yana cikin mumini ga ubansa yago ga su hamza aka yi mubaraza aka kashe babansa utuba mun fahimci wannan abu yawwa fa fasalat bainahuma as-suyufu takubba suka raba tsakaninsu waltaqa al-maqhuru bi qahirihi wanda aka rinjaya sai gashi ya hadu da wanda ya rinjaye shi fashafa minhu ghaidahu sai ya rama fushin da ke kulle a zuciyarsa sai ya rama ma'ana wannan abubuwa da ya faɗa misalai ne da kowanne akwai kisa da ta shafe shi yawwa wani ya haɗu da babansa yana kallo aka shi wani ma shi ya ba da dama aka shi baban wani kuma ya ga wanda ya azabtar da shi ya tsaya sai ya rama duk kuma waɗannan su za mu ji yanzu ga ɗaya na farko ya ce rawa ibnu ishaqa ibnu ishaq ya rawaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ya ce wa sahabbansa inni qad araftu anna rijalan min bani hashimin wa ghairihim ni na san wasu mutane wasu mazaje daga cikin banu hashim da wasu ma qad ukhriju kurhan an fito da su ne a tilas ba su so a fito wannan yakin ba la hajata lahum bi qitalina ba su da bukatar su kashe mu ai ku manta ba a baya akwai wasu da suka so su tsaya a maka ba su fito ba wane ne yace a koro kowa sai ya zo umayyat ibn khalaf ko ya umarni ce a turo kowa ya sa su banu hashim gaba ɗaya aka sa su a gaba ya ce kowa sai mun ganshi a filin yakin nan za mu je mu kashe ɗan uwanku ba za ku zauna a gida ba mun fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi yana da wannan ilimin cewa a cikin su akwai waɗanda wasu ma suna da imani a zuciyarsu sun kasa bayyana shi ne yawwa don haka kar a gaggauta kisan su shine yake so ya bada umarni anan shine sai ce faman laqiya ahadan min bani hashimin fala ya kutuluhu da ka duk wanda ya haɗu da wani daga cikin banu hashim kada ya kashe shi fa innahu ko a yace kai wa mallaqiya yawa wa mallaqiya abul bakhtari ibn hisham wanda ya haɗu da abul bakhtari ibn hisham abul bakhtari shine ibn hisham ibn al harith ibn asad sunansa al as amma ana ce masa abul bakhtari haka yake abul bakhtari wasu suna cewa bakhtari amma bakhtari ne abul bakhtari ibn hisham ya ce fala ya ƙtulhu shi ma kada ya kashe shi wa mallakiyar abbas ibn abdulmuttalib wanda ya haɗu da abbas ibn abdulmuttalib ya ce shi ma fala ya ƙtulhu kada ya kashe shi in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam kar mu manta abu wane ne al'abbas ibn abdulmuttalib baffan manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma kun tuna wani abu da ya yi ga rayuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a baya da muka karanta a taron da aka yi na al'aƙaba wane ne ya yi magana da mutanen madina samarin madina da suka je suna neman su bewa manzo Allah sallallahu kariya ya yi hijira ya dawo madina ai abbas ne ya yi magana ko ya ce wannan bawan allan fa ɗanmu ne muna son sa har yanzu za ku ɗauke shi daga nan ku raba mu da shi za ku tafi da shi madina in kun san ba za ku ba shi kariya ba ku bar mana kayanmu ya zauna a cikin 'yan uwansa al'abbas ai shi faɗi wannan ko a lokacin kuma bai musulunta ba yawwa to waɗannan abubuwa suna cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hangowa cewa waɗannan mutanen in sun samu dama za su faɗi la ilaha illallah a saurara musu kar ai gaggawar kashe su mun gane wannan yawwa to amma bari mu ji wani abu da ya auku yace wa man laqiya al-abbas ibn abdul muttalib fala yaqtulhu yace fa innahu inma ukhrija mustakrahan an fidda su ne ba so suke ba ma'ana ba sa son su yaƙi mu kawo ku a yaƙi wanda ba ya son ya yaƙi ai dama ba a kashe shi wanda bai zo yaƙi ba ya gudu yana gida yaƙi fitowa to su suna so su zauna a gida kar su zo su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tilasta musu akai suka fito to me ya faru ɗabi'a ta ɗan adam ƙala abu huzaifa ta bin utba abu huzaifa ɗan gidan utba ta bin rabi'ata wanda muke faɗaɗa su sai yake cewa a naƙtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul abbas yanzu ya rasulullah mu mu kashe namu iyayen mu kashe 'ya'yanmu mu kashe 'yan uwanmu sannan mu bar abbas shi ba za a kashe shi ba me ya faru ya ce wallahi la'in laƙaituhu la'alhamannahu au la'aljamannahu bisaifi ya ce wallahi na haɗu da shi sai na don ƙara masa takobi shi ne ma'ana la'alhamannahu ko la'aljamannahu in an ce iljami ma'anarsa shi ne ka sa masa kamar linzami a baki yauwa alhamannahu kuma da sa masa shi a jikinsa to sai ce ni ko in na haɗu da shi sai na kashe shi to kun ji wata sabuwa annabi ne ya ce kaza ga kuma wani sahabi a nan ya ce kaza saboda mai zafin zuciyar kisan babansa ga kuma wani hukunci da bai tawakku in haka zai zo ba ko ba haka bane yauwa a farkon tunaninsa abin kamar son kai aka yi shine abin da ke so ya nuna to shine a lokacin nan fa balagat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk da ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba yawwa dan akwai cin fuska a ce ya faɗa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko a nesa ne da aka zo aka ce ai ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ya bada sanarwa sai shi Abu Hudhaifa ya faɗi wannan magana sai zance ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li Umar ibn al-Khattab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Umar dan Khattab ya Aba Hafsi wannan yana cikin abin da ake kafa dalili da shi akan Umar kunyarsa shine Abu Hafsi gashi daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ya abu hafsin yace ayudrabu wajhu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisayf yanzu a da ki fuskar baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da takobi inji annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar umar fa qala umar sai umar yake cewa ya rasulullahi da'ani fala adribu unqahu bisayfi labu da ni inje in sare wuyansa shi kuma da takobi shi wannan wanda ya faɗi wannan magana din fa wallahi laqad nafaqa ya zama munafiki inda ya faɗi wannan magana to shine fa kana abu huzaifata shine abu huzaifa tun daga wannan lokaci ya ƙulu bayan wannan lokaci tun da aka yi wannan abu don annabi sallallahu alaihi a lokacin cewa a kyale shi har malamai suke cewa wasu da suke darasin wannan matsalar na farko dai kafin in je kan abin da ya faɗa don ƙarshen nata ya fi daɗi nan gudu amma kafin in je ga nan ɗin akwai matsala a isnadin wannan riwayar yauwa isnadin ta bai inganta ba ta kallansa ibnu ishaq ya ruwaito daga wani mutum sunansa al-abbas ibnu abdullah shi kuma ya ruwaito an ba'adhi ahlihi bai gaya mana suwaye ba an ba'adhi ahlihi din an anibni abbas su suka ruwaito daga ko wani daga cikin danginsa shi ya ruwaito daga abdullahi dan abbas shi sa malamai suka ce wannan riwayar akwai inqita'i a cikinta don haka ba ingantacciya ba ce kuma na ga wanda ya bi isnadin nasa ya ta dirasa ya ta dirasa ya ce bai sami akwai riwayar alhakim da ya ruwaito ya faɗi sunan wani mutumi wanda ake sa ran shi ne wanda shi al'abbas ibn abdullahi ɗin ba fa abdullahi ibn abbas ba ku gane wani mutum ne daban al'abbas ibn abdullahi shi ne ya ruwaito daga wani danginsa shi ɗin shi bai faɗa mana waye dangin nasa ba shi kuma wannan dangin nasa shi rawaito daga abdullahi dan abbas to hakim ya rawaito ya faɗi sunan wannan waye ba bi ahlihi din to amma masu bincike suka gano cewa wannan mutumin da ya faɗa sunan kakan wancan ne dama ana haɗa masa suna uku abdullahi ibn al-abbas ibn abdullahi da sunan wannan din don haka ba wani bane dai wannan isnadin shine bai canza ba don haka shi yasa suka yi hukuncin cewa wannan isnadin da'ifi ne bai inganta zuwa abdullahi dan abbas cewa an yi wannan abu ba mun fahimci abu da farko kenan abu na biyu shi wannan abu huzaifa wannan abu da ya faɗa zafin rai yasa ya faɗe shi kuma ya yi wata nadama ga abin da yake cewa ya ce fakana abu huzaifa ta ya ƙulu tun da aka yi wannan abin abu huzaifa yana cewa ma ana bi aminin min tilkal kalima allati qultuha yawma idin yace wallahi tun da na faɗi kalman nan ban amince zan zauna lafiya ba a rayuwata tun ran da na faɗe ta shine ma'ana ma kuntu bi amini ban amince wannan kalma Allah zai bar ni da ita in zauna lafiya ba tunda na faɗi wannan kalma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala azalu minha khaifan yace wallahi ban gushe ba ina tsoron wannan kalmar ko ta je humun wata musifa da ba zan iya jurewa ba illa an tukaffiraha anni ash-shahada sai dai idan shahada ce kawai za ta iya min kafarar wannan laifi ma'ana wannan abin da nayi ba abin da zai iya kankare shi sai idan in mutu a shahada fa qutila yawmal yamamati shahida haka ku aka yi sai ya mutu ranar yakin yamama yana wato cikin waɗanda ake yaƙi tare da su zamanin sayyidina abubakar domin zamanin abubakar aka yi yaƙin yamama lokacin da aka kashe makaranta mahaddata alƙur'ani da yawa har da aka dawo sayyidina abubakar yake cewa to ya kamata a yi tunanin haɗa ƙur'ani wuri guda tun daga shi an fara kashe hafizai a wurin yaƙi wannan yaƙin to a shi ne aka kashe wannan abu huzaifa ɗan gidan utubatu ibn rabi'a domin bayan waccan magana da ya faɗa ya yi ta nadama kuma ba wani abu ya ja baya ba dangane da musulunci ya ci gaba da musuluncinsa amma kowa ya san zafin kashe uba kuma a tsari irin na kabila irin na larabawa mun fahimci abin yauwa don haka ba wai uzuri za ka ce ba amma kuskure ne a ɗan adam yana aikata kuma gashi allah maɗauki ya wanke masa shi tun kafin ya mutu mun gane wannan yauwa in ma kissar kenan ta inganta in ba in bata inganta ba ko kenan maganar mai kurin kus magana ta tashi abu na biyu wa kana nahyu mu karasa mu kara guda ɗaya to sai mu tsaya yace wa kana nahyu an qatl abil bakhtari kisan a hanin da banza Allah sallallahu alaihi wasallam yawa yace kada a kashe abul bakhtari shi kuma saboda me li'annahu kana akaffa alqaumi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan umarni kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kalli dalilin da yasa ya bada wancan umarni ai ba san kai bane kawai saboda waɗannan din ma'aji suna da alaka da shi waɗanda aka ce din sauran amma waɗannan wanda ya ambata cewa kar a kashe su yana da ilimi ne akan ɗabi'arsu da halinsu da taimakon da suka yi musulunci shi wannan abul bukhtari shine wanda ya yi ƙoƙari ya hana zartar da abin nan da aka yi wa banu hashim na uquba har suka shekara uku a cikin shi'ib da muka karanta a baya ba an yi wata yarjejeniya ba aka rubuta har gara ta cinye to shi ya nemo wannan yarjejeniya ya yaga ta ya bata ta ya ce wannan sai an kyale wannan mutanen sun zauna lafiya suka dawo cikin al'umma suka koma suka zauna kun gona aikin ya aika ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai manta masa wannan abin ba dan haka ba wai magana san kai bane a'a duk a cikin magana taimakon addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan maganganu dan lura da abin da waɗannan bayan Allah suka yi wa addinin musulunci na gudummawa shi yasa yace kar a kashe su kuma ba abin da yake nufi da kar a kashe su shine wato saboda ya yi hukuncin musuluncinsu ba a'a domin al'abbas shi kansa baffansa ɗin da aka kamo shi kamo shi aka yi aka shi mun karanta a baya ko har lokacin da wanda ya kamo shi yake cewa ga yadda ya kamo shi abbas ya ce a'a ni wani mutumi ne mai farin kaza da kaza shi ya kama ni yana nufin mala'ika yawwa ai a lokacin da aka kawo ga shi ga sauran kafirai duk da aka yi shawara cewa fansa za a bayar fansa aka biya sannan al'abbas aka sake shi na fata mun fahimci wannan ashe kenan ba magana ce ta cewa an kyale abubuwa ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi san kai babu wannan magana babu wannan magana sannan kuma shi kansa Abu Huzaifa kamar da na ambata in wannan kissa ma ta inganta ga dalilin da yasa ya faɗi abin da ya faɗa kuma ya tuba kuma Allah madaukaki ya karɓi tubansa har shahada mai wanda ya shahada ko kaga ba nan can wato ya mutu a wani yanayi wanda ba mai kyau ba mun gane wannan kuma sai ma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana kulle da shi da mun ji wani abu da ya faɗa a kansa mun gane wannan abun ko yawwa abu na magana yawwa shine sai ki cewa kana akaffan na akaffal qaumi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi abul bukhtari yana cikin waɗanda suka fi kamewa akaffa ana nufin sigar mufadala ne ko sigatu tafdili ne na kaffi kaffi shine ka kame hannunka ka ki wato cutar da mutane wa huwa bi maka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka wa kana la yu'dhihi baya cutar da shi wala yablughu anhu shay'un yakrahuhu kuma babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ki wanda yake zuwa ga yake zuwa masa na labari dangane da shi abul buktari cewa ya aikata wa kana mimman qama fi naqdi sahifati muqata'ati bani hashim wa bani al-muttalib wannan kamar da na ambata yana cikin waɗanda suka miƙe sosai suka tsaya wajen warware takaddan nan ta a yanke ta ƙasa takunkumin mu'amala ga banu hashim da kuma banil muttalib walakin abal baktari to amma dai bari ku ji shi wannan abal baktari walakin na abal baktari qutila ala ragmi hadha kullihi duk da haka a ranar nan sai da aka shi amma me ya faru bari ku ji wadhalika anna al-mujazzara ibn ziyad al-balawi daga cikin sahabbai akwai al-mujazzar ibn ziyad al-balawi laqiyahu fil ma'arakati wa ma'ahu zamilun lahu ya haɗu da wannan abul bakhtari din tare da abul bakhtarin kuma akwai wani abokinsa shine zamilin colleague da suke tare yuqatilani sawiyan suna yaƙi tare suna yaƙar musulmi tare faqala al-mujazzar sai shi al-mujazzar yake cewa ya abul bakhtari inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad nahana an qatlika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu kashe ka ku duba ku gani shi yazo ya bada labari da kansa shi sahabin yake ga Abul Bakhtari annabi ya ce kar mu kashe ka fa qala sai Abul Bakhtari ya ce wa zamili aboki na fa da muke tare fa qala al mujaddar sai mujaddar yake cewa la wallahi a a ma nahnu bi tariki zamilika mu ko ba za mu bar abokinka ba abokinka kan ba a ba mu umarnin mu kyale shi ba fa qala sai shi abul bukhtar yake cewa wallahi idan to in ku haka ne la'amutanna ana wa huwa jami'an sai dai mu mutu da ni da shi baki daya ba zan kyale a kashe shi ba sun maqtatala sai yaki kuma yin cabe tsakanin su fattarra almujazzaru ila qatlihi dole tilas mujazzar tilas tasa sai dai kashe shi kun ga ga sababin shi da kansa ya yarda da umarnin har ma ya gaya wanda za a kashe din yace an ce kar mu kashe ka amma kuma tunda yace sai ya kare wani kuma wanda ba a ce kar a kashe shi ba to yace a ni kuma ba a bani wannan umarnin ba sai na yaki yau ya yaki kuma ya zama shine a har ya kashe shi wannan abul buktari abul buktari din nan shine yana da da sunansa al-aswad ibn abul buktari yana cikin manyan sahabbai shi ma kuma a zamanin abin da ya auku na rikici tsakanin mu'awiyar da ali radiyallahu anhuma shine wanda a ƙarshen lamarin sulhun ƙarshe a hannunsa aka yi shine kulla sulhun ƙarshe da aka yi cewa a dakatar da komai a yi haƙuri a kwantar da hankali kafin abin ya kai ga a kashe kowane ɓangare daga cikinsu ɗin nan duk ma'ana sai sai ta lamarin har a daidaita a yi sulhu shine wanda ya jagoranci aka yi wannan gashi babansa shi kuma an kashe shi a wannan yaƙi akwai wata kisar da suke gaba na abin da ya shafi bilal lokacin da ya ga umayyat ibn khalaf umayyat ibn khalaf mun san shine da ya mallaki bilal ko yake azabtar da shi to ya ga umayyat ibn khalaf zamu ji mai bilal ya aikata sai mu saurara anan insha Allah mako na gaba sai mu dora akan abin da ya biyo baya ko kuma abin da muka karanta a yau insha Allah kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka cikin abin da makaranta kafin mu tsaya din akwai wasu abubuwa guda uku na darussa da wasu malamai suka ambata a takaice ne guda uku kisoshin da makaranta yau za mu ga akwai abubuwa da za mu fa'idanta guda uku a ciki na farko almubadaratu ilal khairati gaggawa wajen aikata alheri akwai shigun sahabbai wannan samari guda biyu ku duba yadda suke kokarin su zo su yi aikin alheri bangaren jihadi wannan alama ce ta san alheri akwai kuma ishtiyaqi ila al-fada'il tsananin son mutum ya aikata wani abu na falala ko misali ya samu shahada sannan na uku al-ghadabu lillahi wa rasulihi fushi domin Allah fushi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan abu na hudu yanbaghi Allah yuhtaqara yahtaqira ahadun aw Allah yuhtaqara ahadun bai kamata a wulakanta mutum ba in ka gan shi karami ka ce ba zai iya komai ba wannan shi ma dangane da kissar waɗancan wato samari guda biyu domin la'alla a zuciyarsa akwai wani abu wanda ba a san me zai aikata ba sannan kuma dai wato jajircewa akan yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya bada umarni akai sannan har yanzu za mu fahimci in muka ɗauki waccan kissa yadda dan adam da kuma darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama take a zuciyar kowane ɗan adam musamman daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu ɗan adam inda aka taɓa yi ya shiga zuciyar mutumin duniya baki ɗaya irin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana nan baya nan kowa sansa yake yana nan baya nan kowa girmama shi yake yana nan baya nan babu dan adam inda yake so a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga da sahabban nan suka yi wannan abubuwa dan tsare mutunci dan tsare daraja da kuma tsare addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya tabbatar da mu akan hanyar biyayya da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan uwa yana roƙon addu'a Allah maɗaukaki ya yi masa jarabawa da ta same shi dangane da abin da ya shafi aljanu muna fata Allah subhanahu wata'ala ya yaye masa ya raba shi da su kuma Allah ya raba dukkan al'ummar musulmi maza da mata daga irin waɗannan wato abubuwa da za su cutar da su Allah subhanahu wata'ala ya raba su da su ya raba su kuma da duk abin da yake jawo tasiri irin nasu kuma muna addu'a har yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu abin da ya auku a Kano Allah madaukaki kada ya sake maimaita mana shi Allah ya dakatar da waɗannan abubuwa da suke gudana duk wanda suke kullakullan irin wannan abubuwa na tashin hankali da kokarin raba wannan bangare namu na wannan ƙasa da zaman lafiyarsa muna fata Allah madaukaki ya mai da rikici a tsakaninsu ya hana su tattaunawa ya hana su zaman lafiya ya hana su duk abin da za su yi zan su cutar da al'ummar musulmi وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم اي نعم امم واستدارت المعركة به معنى